فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وألا يا قوم شدق وتنصفر shekara takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam ranar da ke shida ga watan Nuwamba shekara shida shekara ta miladiya to kaman wato shi wannan ilmin hadis karanta wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam da aiki da su kaman yanda magabatanmu suka fassara shine zaman lafiya ga musulmi كما الله يتي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ميسا بدا أسامو وإنس جماعة دغتكين الأمة سفتا سجيسو كوي الدين النندو من سداو سيما متانن سغرغدي to cikin mutanen da Allah ya muna rahma wato ya ba ilimin wannan fikihu shine Imam Malik ibn Anas mawallafin wannan littafi al-Muwatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bushara yace yushiku an yadriba an-nas akbad al-ibil yatlubuna al-ilm wa la yajiduna aliman a'lama min alim ahli al-Madina za a zo ana neman ilimi ana yawo wato ana dukan raƙumma neman ilimi za a rasa shi sai wannan malami ba za a samu malamin da ya fi malamin madina ilimi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almadinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha ita madinan nan kamar wutan makeri take takan fitar da dattinta kuma ta ƙara haskaka abin mai kyauta ashe duk ilimin da ya fito daga cikin madina kusan cewa wani ilimi ne wanda Allah ya yarda da shi saboda haka muna neman Allah ya ba mu muwafaka a cikin abin da muke karantawa to muna kan bab kitabu wuqutus sala babin lokutan sallah kuma kun san matsayin sallah yadda take a addinin musulunci ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada Allah ce fa idat ma'anantum fa aqimus salah inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta wato lokuta gare ta da muna hadisi na tara a wannan riwaya ta Yahya al-Laifi wanda ya rawaito daga Malik wa yace wa haddathana an Malik to kafin mu yi wannan akwai wanda ya rubuto tambaya yana tambayan cewa a hadisin da ya wuce an ce sallar la'asar takan kasance ga rana ta fito da haskenta babu kuma wani abu da ya samu tagayyara a cikin wannan rana ko ko miƙidarin mutum ya ɗauki dabba yana tafiya tafiya wanda aka ce farsa biyu ko uku mun ce farsa shine zira'i zira'i shine kamu kamu dubu biyu shine farsa ɗaya shi yake tambayan wannan dabban da ake yawo a kanta ko ke ake tafiya da kanta ana nufin gudu take yi ko tafiya to in ka ji ana maganan niƙidari a cikin fiƙihu aka ce rakibu ana nufin mai tafiya tafiyan nisa a hankali suke tafiya ba gudu ba wato yadda suka saba kenan to yau hadith aka to haddasa ni an malik an yazid min ziyad عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمى زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة وأن عبد الله بن رافع مولى أم سلمى wato matan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tambayi Aba Huraira me yake game da lokutan sallah fa qala Abu Huraira ana ukhbiruk zan baka labarin lokutan sallah salli adh-dhuhra إذا كان ذلك مثلك kai sallan azhar lokacin da innuwa ka ta yi daidai da girmanka azhur صل الظهر إذا كان ذلك مثلك والعصر إذا كان ذلك مثليك العصر كما كيتا لوكتين لوكتين دا إنوكا تكي tsawonka biyu nan yana gaya maka ƙarshen lokacin ne wal maghrib إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلط nan abu huraira ya ce kai sallan azuhur lokacin da inuwarka ta kai daidai tsawonka a can kuma an ce in ta kai zira'i ɗaya inuwa wato daga zawali lokacin azahar ya yi wal'as in ta kai tsawonka guda biyu magariba fa lokacin da rana za ta faɗi ta ɓace shine gharibatu shams isha'i kuma tsakaninka wato bayan faɗuwar rana tsakaninka da sulusul layl wato ka kasa dare kashi uku kashi ɗaya na farko wa salli subha da ghabash kai sallan asuba da sauran duhu shine al-ghalat kai sallan asuba da sauran duhu wato kakka bari gari ya waye wannan hadith ya ruwaito shi ne daga abdullahi bin rafi to wani mai kula zai ga tunda muke zuwa yawancin hadisan mawqufat ko ya tsaya akan tabi'i mawqufut tabi'i ko mawqufus sahaba ko kamar yanzu nan abu huraira ya ce ma'ukhbiruka zan baka labarin yadda ake sallah abu huraira bai ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلي الظهر إذا كان ذلك مثل بهذا هذا النبي با يا جاي مش دي لو كنت يعني أبو أبو هريرة علم بهذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن حديثي أن جنجنوش دقى النبي يتي سمعت النبي ko ya ce ra'aitun nabiya na ga annabi wannan ana kiran shi marfu'i wato hadisin ya haɗu har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a babin nan sai mu lura yawancin hadisan da muka koro har yanzu ba a ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ko ko ba a ce ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai a ce maka Umar ya ce kaza ko Abu Huraira ya ce kaza kuma an ruwaito shi ne daga tabi'ai to akwai babban fikihu a ciki kun san me fikihun da ke ciki fikihun da ke ciki kenan an tantance maka duka hadisai an fitar maka da ilimin da yake amfananka ma'ana akwai wanda ya kai abu huraira jin maganganun mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwaito su saboda ka in shi ya ce maka ga yadda ake sallah ga lokuntan sallah baka bukatan a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka bukata domin wanda ya gaya maka ya san wa'annan hadisan to kaga da wannan irin fatawa ta tabi'a ta sahabbai shi malik yakan tantance rikice-rikice da ruwayoyi da yawa ya ce tun da a kan wannan aiki suka tafi to shi ne ingantacce in umar zai rubuta wa gwamnonin shi ku yi sallah lokaci kaza ku yi sallah lokaci kaza to ya huta da ruwayoyi domin ya nuna akan wannan ne sahabbai suka tafi a gwamnatance saboda ka ya huta da bambance-bambancen riwaya saboda haka wannan shine fiqihu akan wannan ya gina wannan littafi al-muwatta saboda haka kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kuma fiqihu hadisi na nawa na bakwai oh oh mai tsallake oh eh mai tsallake ba komai sai mu dawo to a hadisi na bakwai an ce wa haddathani an malik an annihi أبي سحيل عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا, إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرا والمغرب إذا غربت الشمس وأحسر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل wannan hadis na bakwai an ruwaito shi ne daga malik ya ruwaito shi ne daga ammin shi wato kanin mahaifin shi abi suhail an abihi shi kuma daga mahaifin shi me aka ruwaito cewa anna umara wato khalifa umar radiyallahu anhu kataba ila abi musa ya rubuta wa abu musa wanda yake shine gwamnan shi a basra sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an salli zuhra kai sallan azhar idza zaghat ash-shams lokacin da rana za ta karkata zaghat yani malat lokacin da rana za ta karkata والعصر كيكما صلى العصر والشمس بيضاء نقية كي صلى العصر الحالي رانا تنا نون تنا نون فرع نقية كما تنا نون فسفس واتباب وانا أبو نشنجي تاريد إتا قبل أن يدخلها السفرة كافin fatsi-fatsi launin fatsi-fatsi ya shiga rana kafin ta fara canja launi tana nan farata da haskenta kafin ta fara canja launi ko zafi kai sallar la'asar a wannan lokaci wal magriba ita kuma idza gharabat ash-shams kai sallar magriba lokacin da rana za ta fadi wa akhir al-isha amma ka jinkirtar da sallan isha ma lam tanam matukan baka yi bacci ba wa sallar subha wan nujumu badiyatun mushtabika kai sallan asuba alhali ga taurari nan badiya sun bayyana mushtabika kuma sun harhadu dan yawan su kakka jira sai gari ya fara wayewa taurari sun fara bacewa domin in gari ya waye ko ya fara wayewa haskensu zai rage sai su fara nisa da juna kai sallan asuba ana ganin taurari ga sunan badiya sun bayyana mushtabika kuma sun dundukule sun hahaɗu da yawansu wato ai sauri a gaggauta sallan asuba amma isha'i a ɗan jinkirtar da ita sai ce waƙara fiha a sallan asuba kuma ka karanta wannan surataini ɗawilataini ka karanta surori biyu masu tsawo amma minal mufassal daga cikin surorin da al-mufassal su ne wanda ake wa ayoyi ga jijjerun ayoyi amma ɗawilataini masu tsawo shi ne daga suratul hujurat hajji ƙasa su ne mufassal sai ka samu duk sura mai tsawo a cikinsu ka karanta a wayannan wato sallan asuba to umar shi ke rubuta wa sahabi ya ce ka yi haka kuma shi ma sahabi tare da shi ake yin wa'annan salloli tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan hikimar shi ne ruwaito irin wannan hadith tun da gaba ɗaya suka gani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance shi umar yana mai umarni ne nan akan waliyul amr yanda za a kiyaye sallah domin aikin umar ne khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare sallah saboda haka sai kuma ya sa an tsare lokutan sallah da ya rubuta ma wayannan gwamnonin nashi ba wanda ya musu musu yace a'a ba haka muke yi ba ashe kaga wannan aikin nasu na tabi'ai kawai na sahabbai shi ake kira sunnan salaf salaf sun tafi akan shi saboda haka koda daga baya wani zai ruwaito wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi aiki da shi ba me yasa sai ake to ai wanda suka gabace mu ba su bi shi ba dalilin da yasa suka bashi kai ma ka bashi kun fahimta saboda haka ba an ki maganan manzo bane hasha lillah ba wanda zai ki maganan manzo amma magana in ta kasance kowa ne zai nakalo kowa ya bada labari kasan kowa ga yadda yake ganin abubuwa daban-daban to shine amfanin tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ayi amfani da sunna shine bawan Allah nan yayi Malik ibn Anas shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo ana neman malami ba za a samu malami mai irin ilimin shi ba domin in ka ce za ka tantance hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tare da ganin kuma yaya wa'yannan sahabbai suka aikata za ka samu matsala zai yi ka samu riwaya an ruwaito an ruwaito an ruwaito an ruwaito an ruwaito amma ka samu sunnan sahabban wanda ya san abin da suke yi kuma sai malamin sunna saboda haka in kai malamin riwaya na hadisi ne ka samu bangaren ilimi ne daya an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ake aikata shi shi kuma yana buƙatar malamin sunna wanda zai bayyana yadda ake aikata wannan hadisin in baka da ilimin da wancan hadisin ma za ka iya jawo mutane bid'a kun fahimta bari ba ku misali asibiti asibiti kun san akwai makarantar koyon likitanci mutum zai shekara biyar yana koyo ana fiɗa amma a cikin takarda yake koyon fiɗa ba practical ba wannan za ka yi ya feɗe maka ciki za ka yadda feɗe ma ciki ba domin hannun shi bai iya ɗinki ba amma kana bukatan wanda iya fiɗa ya haɗa biyu ne amma in ka tambaye ni tsakanin mutum biyu ga sabon likita yi ya fito daga kulliyar tuttin sabo bai taba operation ba amma dai kan shi cike yake da ilimin likitanci sai ga kuma wani nas na aikin tiyata ya yi shekara arba'in ana operation da shi sai ya zama aka ce a baka zaɓi wa zai buɗe ma ciki gara mai experience ya ji gwalgwala ka dai haka nan to haka ilimin hadisi yake wani yana da nazariya ilimi ruwayoyi yana da shi amma bai san yadda ake aikata su ba wani kuma yana da ilimin yadda ake aikata su amma bai da riwayoyi wayancan to amma malik da rahama Allah a gare mu sai Allah ya bashi ilimin nazariya da ilimin amaliya sai sake cewa imamun fil hadith wa imamu fil sunna kun fahimta to Allah shirya da mu to wa haddathani ko hadisi na takwas wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi anna umar umar bin khattab kataba ila abi musa al-ash'ari an salli al-asr wa ash-shamsu baydaa'u naqiya qadra ma yasiru ar-rakib thalathata farasikh wa an salli al-isha'a wa baynaka wa bayna thuluth al-layl fa in akharta وإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين to na farko daga annin malik daga kuma abi baban shi ko shine suhail ibn malik yau dinnan kuma wannan hadisin an ruwaito daga hisham bin urwa an abihi daga umar me yasa suke yin haka shi ma yana nuna maka shawahid wannan abu da aka baka labari an ruwaito shi ne daga wani sahabi to ga kuma wani sahabin riwayar da ya yi sai su ƙarfafa juna inda wancan ya dunkule magana sai wannan ya ɗan warware ta shi yasa suke yawan wannan shawahid to a nan me muka samu ƙari cewa umar ya rubuta abi musa al-ashari an salli al-asara kaga ba a yi maganar azahar ba kai sallar la'asar wa shamsu bai ba'u naqiya rana tana nan fara kuma naqiya tana nan fesfes kadra ma yasiru rakib salatu farasir daidai gwargwadon yanda matafiyi zai yi tafiya wato farsa har guda uku wa an salli kuma kai sallan isha'i ma bainaka wa baina sulutul layli kai sallan isha'i abin da yake tsakaninka da sulusi na dare فإن أخرت حتى إنك جنكر إشاء إلى شطر الليل حزوى رب الدري fa'ila shatran layl in ka jinkirta to iyakar rabin dare kada ka wuce rabin dare baka yi sallan isha'i ba iyakan kenan in ka jinkirta isha'i zuwa rabin dare wala takum min al-ghafilin kuma kada ka kasance wanda suka shagalta domin wanda ya bar sallah ta wuce lokacin ta muhtari ya zama cikin masu shagalta daga zikirin Allah to na tara kuma yace wa haddathani an malik an yazid ibn ziyad an abdullah ibn rafi' mawla ummu salama zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu sa'ala aba hurairah an waqti as-salah faqala abu hurairah ana ukhbiruka صل الظهر إذا كان ذلك مثلك والعصر إذا كان ذلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني غلط من شي غبش نن واتو دهو دهو كي صلى أصبا ده صورا دهو دهو kada ku bari gari ya fara haske shine alghalat wato aita tun ana cikin ba iya gane mutane to mun fassara shi wancan na goma shine haddathani an malik عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف ويجدهم يصلون العصر أنس بن مالك yana da cikin hadiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kananan sahabbai karami ne cikin sahabbai yace kunna nusalli al-asr mun kasance muna sallan al-asr sannan mu fita yakhruju al-insan mutum bayan ƙarin sallar la'asar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai iya fita ila bani Amr bin Auf zai iya zuwa zuwa anguwa hayyin mutanen bani Amr bin Auf su yanda mutane suke can zaka ji bani kabilu su ƴan uwa ne dangi kuma in an tashi zama sai a samu hayyin wani a zauna anguwa gaba ɗaya ƴan uwa gaba ɗaya unguwa ɗaya haka suke zazzaune larabawa to yace daga madina mutum zai je wannan anguwa ta bani amr bin auf kuma ya riske su suna sallar la'asar to me yasa ba su yi daidai da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce abin da yasa su mutanen ƙauyuka ne na kewaye da madina suna noma da shayar da dabbobi da abubuwa dai saboda haka sukan an jinkirta sallar la'asar har zuwa dai lokacinta bai fita ba suna ɗan jinkirta ta wato jinkirin da suke wannan sallah har daga masallacin manzon Allah mutum zai iya tafiya mil uku domin suna wajen makka ne mil uku ya je ya same su ashe kenan za a iya sallar la'asar mutum ya kama hanya har mil uku duk lokacin la'asar ne shi ne a shahid nan lokacin la'asar ne matukan wato rana ba ta faɗi ba to yace wa haddathani an malik an ibn shahab an anas bin malik annahu qala kunna nusalli al-asr thumma yadhhabu adh-dhahibu ila quba fa ya'tihim wash-shamsu murtafi'a can yace bani amr bin auf nan kuma shahab an ruwaito daga anas bin malik shi din ne duka haka yana ta mun kasance muna sallar la'asar sannan mai tafiya zai iya tafiya ila quba to wannan quba yana cikin anguwar bani amr bin au wancan karon ya faɗi sunan anguwa nan kuma a cikin babban anguwan ya keɓe wani wuri kamar yanzu anguwar shanun nan anguwar shanu ko ko anguwar sarkin musulana anguwar shanu dai a cikin anguwar shanun nan kuma akwai wata anguwa cikinta? babu wata anguwa? eh? sai dai me? layi a ce sai dai layi cikin ba a samu ɗan ƙaramin wuri a ce an koto layin layin suwa ne badarawa akwai kwaru ita kwaron cikin me take cikin badarawa to wannan quba cikin bani amr bin auf take ita kuma bani amr bin auf tana cikin al'awali ita al'awali ita ce babbar anguwar a cikinta ga bani am bin auf sannan kuma a cikin bani am bin auf ga ƙoba kamar kwaro kenan ashe ku mutane a shanu har yanzu ganin ku karami ne ba ku da angwanni cikin anguwa to to kun ga kenan mai riwaya ɗaya a can ya ce bani am bin auf nan ya zo ya ce ƙoba sannan mafi yawan masu hadisi sun zo wannan riwaya daga anas ɗinnan shi kuma sai su ce al'awali nan kun ga kenan malik sai ɗauko riwaya wadda yake bata wanzu ba ya kawo don ya fitar da wannan ma'ana ƙuba don nan ne masallacin ƙuba yake wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya alwala gidan shi ya tafi masallacin Quba kaman yayi umra ne dan ya fito da wurin a san nisan shine fikon da ke ciki wa haddathani an malik an rabi' ibn abi abdurrahman an qasim bin muhammad annahu qala man ma adraktu an-nasa illa wa hum yusalluna adh-dhuhra bil 'ashi to alƙasim bin muhammad shi wanda aka rawaito wannan hadith din ma ba sahabi bane kuma tabi'i ne ba sahabi bane tabi'i ma adraktun nas ban riske mutane ba wayannan mutanen su ne sahabbai fa in tabi'i ya ce mutane shi wurin shi suwaye kuma sahabbai ban riske su ba illa wa hum yusalluna adh-dhuhra bil 'ashi sai sun kasance suna yin sallan azhar bil ashi ashi shine daga fito daga zawali har zuwa faduwar rana duk ashi ne nan bai haddada muna wani lokaci na ashi ba amma dai rana ta fadi ta karkata fiqhun da kenan shine ma adraktun nasa ban riske mutane ba shine fiqhun wato malik nan yana da sila da tabi'ai wannan suka haɗu da kuma wa sahabbai sannan kuma suna kallon aikin da ake yi ba kawai abin da suka ji an ruwaito ba me ake yi aikin kuma ba da za ka samu wannan irin ilimin sai wurin irin su nan malamai malik ba kyauta kawai ake samun shi ba sai ka zauna cikin salaf waɗannan su ne salaf wannan shi ne salafiyan na riske sahabbai na wannan aiki saboda haka haka za mu yi shi ne salafiya ba salafiya ba ne kai ka fassara hadisan mazu Allah sallallahu Alaihi wasallam a'a domin za ka yi murguɗe ma'anar ka ba ta wani ma'ana daban kuma ka fitar da bidi'a salafiya shi ne ka bi magabata in a kira'a ne kira'a in a fiƙihu ne fiƙihu in luga arabiya luga arabiya tana biye da su to Allah ya ba mu ikon bin su to babu waqtul juma'a lokacin juma'a shi ma nan kin bin salaf wani sun kawo muna dan rikici anan haddathani yahya an malik an ammihi an abi suhayl ibn malik an abihi annahu qala kuntu ara intisa كنت أرى انتفاع لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطره إلى جدار المسجد الغربي يتي ناكسن شي واتوشي أبن أمن النبي صلى الله عليه وسلم أمن مالك بن أنس واتو سحيل بن مالك يتي شي مالك إن ya kasance yakan ga infisa infisa shine kun ga wannan sajjada ko carpet ina na sallah carpet me kuke kiran shi da Hausa sallaya tsinfisa darduma nakan ga darduman aqil bin abi talib yawmal juma'a ranar juma'a tutrahu ila jidaril masjidil gharibi muna ga an jefa ta an shimfiɗa ta a wurin bango na yamma na katango wato katangan yamma ta masallaci ya ku gani ina ne yamman mu nan ne yamma nan kuma gabas nan arewa nan kuma me nan kudu a madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san inda kibla take aina take a kudu take ba nan suke kallo ba eh nan da kake kallo eh a haguna dai kenan ku daman ku ba nan shine kibla a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi rana tana fitowa nan gabas ta faɗi na yamma amma ƙibilar su haka to sai ya ce yana ganin darduman aqil bin abi talib an shimfiɗa ta a bangon masallaci na yamma na yamma saboda haka in rana ta fito in rana ta fito daga mashirik daga gabas kun ga za ta haska wannan darduma ko to rana na tafiya har in ta kai tsakiyar sama za a gade ranar akan wannan darduma ko ba haka ba to in rana ta karkata ta fara faduwa sai innuwar bangon sai ya kare wannan mai darduma kun ga rana ta fara karkatawa kenan daga sama ko to lokacin suke sallan juma'a wato bayan rana ta ne ta karkata lokacin azahar ya yi to shi ne ya ce haraja umar ko fa'iza rashiyar ɗintisa in wannan darduma ya zama kullu ha zillu jidar in innuwar wannan bango ya lullube wannan darduma خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة جاء عمر يفتو يصلى الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة ونقيل قائلة الضحى ونكما نقيل قائلة الضحى wannan kalliman nan sai ta ruɗa yanzu domin ƙa'ilatar duha ana yin mutum ya yi ƙailula shi ne kwanta ya huta kafin zawali shi ne duha su kwanta su huta kafin zawali a cikin ku akwai mai riwaya aka ce ƙa'ilatu duha mai duha ne ko duha duha ko da maksura duha to masu wannan shine daha duk alwaiso alwaito su alwaito su abinda ake nufi nan wato Umar bai fitowa sallan juma'a sai katanga ko bangon wannan katanga na, na yamma innuwa shi ta lullube wannan darduma da aka shimfiɗa a gefenta to sannan Umar ya fito a yi sallan juma'a to shi malik sai ya ce sun manarja'u ba'ada salatil juma'ati fa naqilu qa'ilatar duha ko qa'ilatar daha bayan mun yi sallan juma'a sannan sai mu je mu yi wannan bacci na duha ma'anar shi ranar juma'a ba a baccin duha ba a yi ana wanka ana shirye-shirye a je juma'a in an dawo baccin nan na duha da ba a yi ba sai a je a yi shi bayan me ba wai ana nufin ana yin sallan juma'a kafin duha ba ne kun fahimta saboda haka sallan juma'a sai bayan zawali to kuma me yasa yake da amfani wannan duk wani hadisi da za a ruwaito maka kada ka kula da shi don me domin wannan tabi'ai ne ke cewa ga yanda sahabbai ke yi sahabban ma yake faɗa ga yanda gwamnatin mu take yi waye gwamnatin umar khalifa shine addini addinin gwamnati amma irin ta dafa ko fahimta saboda ka ba a sallan zahar kafin duha to yace wa haddathani an malik an amr bin yahya al-mazini an abi an ibn abi salih أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل wannan shi kuma an ibn abi salib yana daga ciki sahabbai anna usman salla al-juma'a usman yana khalifa ita ma sallan mecece sallan gwamnati ce ya yi sallan juma'a bil madinati a madina wa sallal asara bi malal bayan haka kuma ya tashi ya yi tafiya zuwa irin ƙauyuka na garin madina wanda ke shi ma ya kai aka ce mil biyu zuwa uku wa sallal asara bi malal nan kenan ya ɗan jinkirta sallan juma'a har ya kasance mil uku yana tafiya sai kuma sallar la'asar ta yi ƙala malik wa zalika littahaji wa sur'ati sayr me kasance haka ya isa haka yace domin tahajir yayi sauri ya riske farkon lokaci at-tahajir in kun ja faɗa a fiqhu shine ka riske farkon lokacin sallah أوائل وقت الصلاة التحجير واتونا في رزق فرق اللوك صلى العصر وسرعة السير كما قاشينا تفيا ثوري شيء ساعتي هكا نن كنا منسان شوى كنا صلى الجمعة أنا ينتني بايا زوالي kuma ana iya ɗan jinkirtar da ita har ya kasance tsakaninta da la'asar tafiyan mil uku ana iya jinkirtar da ita ya zama tsakaninta da la'asar tafiyan mil uku dole yana cikin lokacin azahar a juma'a a dabba eh a dabba a kan dabba eh domin ba ƙasa suke tafiya suna dabba laƙumi ko abin na doki to babu man adraka raka'atan min as-salah حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيزمنا هذا حديث مرفوع زوا جوا زوا من دون الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك صلاة فقد أدرك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وند يسام ركعة من الصلاة ya samu raka'a daga cikin sallah faqad adraka as-salatu ya samu ladan jam'in wannan sallah in ka samu raka'a daya daga baya za a yi bayani kuma in ka samu liman bai taso daga ruku'i ba ba wai za ka zo kaji liman ya fara sami Allahu ka zo ka yi ka yi dare kanka ka samu liman a ruku'i sai dai abdullahi ibn umar za mu zo mu yi bayani in ya shigo masallaci liman ya yi ruku'i in yana so ya samu wannan sallah tun daga can daga shigowar shi zai yi nashi me sai ruku'i ya shiga dai sallar sauran a kare a tafiya amma in ya ɗago shi kenan ka rasa raka'a to in sallar juma'a ne ka rasa ruku'i na raka'a biyu to kaga kenan kai sallar juma'a ta kubce maka sai kai sallar azhar to wa haddathani an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة وأن عبد الله بن عمر dan Umar yake fara wannan shi kuma mawqufun akan sahabi dan Umar yace in raka'a ta kubce maka to lalle wannan sallah as-sajda nan ma'anan shi sallah yake nufi in raka'a ta kubce maka a sallah to sallah ta kubce maka maka da wannan sallah din yace wa haddathani an malik annahu balagahu shi yahya al-laythi ya rawaito daga malik amma malik ya ce annahu balagahu wani hadisi ko labari ya iso mishi bai gaya musu wa ya gaya mishi ba balaga me ne iso mishi anna abdullahi bin umar wa zaid bin thabit kana yaqulan man adraka raka'a faqad adraka sajada wanda ya riske an samu wannan labari ya zo daga abdullahi ibn umar tsakanin malik da abdullahi ibn umar akwai nafi' babban malami yawanci shi ke ruwaitowa abun nan amma nan sai ya ɓoyewa ya gaya mishi ya ce ya iso mun labari cewa da da waye ce nan abdullahi ibn umar ko wa zaid bin thabit sun kasance suna faɗan cewa wanda ya riske raka'a ɗaya to ya riske wannan sallah to nan malaman hadith domin ilimi yana ƙara mai ake cewa yana haɓaka su a wurinsu balaga bai cika shara'in inganci ba wurin hadith kuma dole su ɗauki wannan matsayi domin suna son su sa dokokin da za su tantance hadisin da kawai ya isa zuwa game manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sa wayannan dokoki so wurin su a wannan za a ce balaganin nan tunda bai faɗi wanda ya gaya mishi ba sai a ce wannan mawquf ba hadisi bane muttasil ba marfu'i bane ba marfu'i bane amma wurin fuqaha fa wurin fuqaha a'a ai na san Malik yana da sanadi ingantaccen sanadi zuwa Abdullahi bin Umar tsakanin shi da shi fa mutum ɗaya ne mutum ɗaya yana da ingantaccen sanadi zuwa zaid bin sabit tsakanin su mutum ɗaya tak sai faƙi ya ce a ina son wannan ƙwarai da gaske zan yi aiki da shi to amma a nan babu matsala domin an riga an samu marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu daga umar kuma yanzu an zo an samu mawqifi daga sahabai guda biyu so ba wani matsala amma wani lokaci za a samu matsala matsalar da za a samu wani zai rafa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a samu mawqufi kan sahabbai da wani ma'ana daban sai mun kai irin wannan kuma sai mu yi bayani Allah ya bude muna mu gane to yace haddathani an yahya ko annahu balagahu anna abu hurairah kana yaqul man adraka ar-raka'a faqad adraka as-sajda ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير wannan an rawaito daga abu an ballagahu shi ma tablig mun san malik yana da sanad bai gaya muna ba cikin rashin gaya muna ma shi ma akwai ulum a ciki amma masu tatabbu'i masu bin riwayan malik za su ce maka eh mun gane wannan hadisi marfu'i a wuri kaza a wuri kaza amma nan malik ya samu hadisi daga abu huraira ne abu huraira yake cewa wanda ya riske raka'a to lalle ya riske wannan sallah to ƙarin da aka samu cewa wanda ya samu sallah amma ko da ya zo fatatu qira'atul ummul qur'an faqad fatahu khairun kathir wanda ya zo bai samu an karanta fatiha yana nan ba cikin sallah alheri mai yawa ya kubce mishi saboda haka dan kaji an ce in dai ka samu liman a ruku'i ka samu raka'a to amma rashin samun karanta fatiha nan da ba a yi da kai ba alheri lada mai yawa ta kubce maka saboda haka kada ka da gangan ka kalatti zuwa sallah ka yinka sauri kana kusantar sallah ina ganin mu tsaya kasu muna yawa
wannan yana tambaya malam ya ce idan mutum ya samu zaman tafiya da sallar juma'a zai cika raka'a biyu ne ko kuwa zai kawo hudu ne wanda ya samu ana sujada ana tahiya wato kenan raka'a ruku'u ya kubce mishi in ruku'i ya kubce ma mutum to wani rukunin sallan da ba a iya gyara shi da sahawu ya kubce mishi saboda haka wannan sallah ta kubce mishi abinda zai yi ille man ya sallame sai ya kawo raka'a hudu biyu na farko ya karanta fatiha da sura guda biyu sannan ya zauna ya yi tahiyya ya tashi kawo fatiha kawai guda biyu kamar da yadda aka san sallar azhar sai ya sallame da fatan kuma ko da yake bai samu sallan jama'a ba amma Allah zai bashi ladan wanda yi kokarin samun sallan jama'a ya fi wanda ya ce ya tsaya can gida
cewa idan cewa idan mutum yana sallah farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci ne a wajen mai sallah farkon lokaci ko ƙarshen lokaci abinda aka fi son yin sallah shine farkon lokacinta an fi son yin sallah farkon lokacinta sai dai sallan isha'i sallan isha'i da sallan azhar yana daga cikin sunna a ɗan jinkirtar da sallan azhar da sallan isha'i amma ba jinkiri mai yawa ba Salat, shirya da mu.
Sallu ala nabi.
Salam, gumba.
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدنا وعافنا وارزقنا حسبنا الله ونعم الوكيل الله خير الهدى alga ta mala akwai wani bawan Allah wanda ake kira Alhaji Ibrahim Jajere an sace shi jiya an kori ƴaƴan shi a daji haka dai yanzu haka dai yana hannunsu muna fatan malam ka sa shi addu'a Allah ya dawo da shi cikin iyalan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya bayyana shi Allah ya tsare sauran al'ummar musulmi wanda ba tsare ba kuma Allah ya tabbatar mana dukkan cewa duk wata musiba Allah ya kare mana ita da sauran alheri Allah ya ba mu shi Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya ji kamala abubakar mahmudu gumi sauran bayan Allah da suka yi ayyuka akan wannan addini Allah ya kai rahama kaburburan wanda suka gabata wanda muke da raye kuma Allah ubangiji ya ba mu nasara Allah ya hada mu da su jannatul firdaus a'la wannan ba mu Allah Allah ubangiji ka bayyana shi kuma inna alaina bayana ya hayya qayyum ya zal jalal wal ikram rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا فرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين